بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه جمعة ورد تقباتا tafiya ta afko mana zuwa garin bauchi babu shiri don muna da wa'azi a yau din nan insha Allah ta'ala a yadda aka tsara a bauchi amma sai suka yi kuskuren sanarwa sai suka sanar da cewa a waccan juma'a da ta wuce ce to kuma sun ta yada labaran sanarwa din kwarai da gaske wannan ya sa muka tausaya musu akan abubuwan da za su iya biyo baya dole na ainihin yanke duk harkar da nake ciki na kintsa na tafi wannan ya sa ban samu damar gabatar da limancin sallar juma'a a makon da ya gabata ba wanda da allah ya nufi na gabatar da limanci a wancan mako zan dasa akan hudu bata ne ta wancan mako da ya gabata wadda in jama'a ba su manta ba mun yi ta ne akan cewa التحليل والتحريم حق الله وحده لا شريك له من الرسل والأنبياء ولا سلاطين ولا العلماء وغيرهم wato halattawa da haramtawa haƙƙi ne da ke na Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya babu wani annabi ko wani malami ko wani ainihin sarki mai sarauta wanda Allah ya bashi ikon wannan sai dai duk abin da zai yi zai yi ne da halattawa Allah da halattawa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a waccan hutuba tamu da ta gabata gaskiya ta samo asali ne daga matsalar da mutanen najeriya suka samu kansu a ciki na rudanin da aka saka su domin mutanen najeriya ba sa shiga rudani sai dai malaman su ne suke saka su a cikin rudani idan matsala ta taso madadin malaman su ji tsoron allah su faɗi gaskiya a duk harkar da ta taso in dai har wani wanda ba ɗan ƙungiyarsu ko ɗariƙarsu ko mazhabinsu ya aikata ba to wannan abu za su nuna wa jahilan ƙasar nan cewa ba gaskiya ba ne to wannan shine asalin yahudanci jama'a domin gaskiya saboda Allah yahudawa babbar hassadar da suka fada a ciki kenan gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo su suke duban mushrikai irin su mu'azu dan jabal a wancan lokacin suna ce da su manzon ƙarshen duniya ya kusa zuwa wanda in ya zo mu imani da shi mu haɗa kai da shi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu karkashe ku arnan banza arnan wofi yau sai ga manzon nan ya zo a madina yahudawa suka ce mun san gaskiya ne amma tun da bai zo cikin mu ba to ba za mu taɓa ba shi goyon baya ba mu'azu dan jabal ya ce muka rinka bin malaman nan na yahudawa da ke mana wa'azi a da suna jan kunnen mu suna tsorata mu muna cewa ku ji tsoron Allah ba mu taɓa jin labarin wannan manzo ba sai a bakin ku yaya za a yanzu ya zo mu imani da shi ko ku kafirce mishi to wannan ita ce ake kira da bayahudiyar hassada yahudawa babu shakka sun nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hassada sun nuna mishi wannan kiyayya ma'ana duk sa'an da kake tare da su to shi kenan abin duk da ka faɗa gaskiya ne yayin duk da ya zan baka tare da su shikenan duk abin da ka faɗa ƙarya ne to anan ne Allah madaukakin sarki yake ishara akan cewa wa kanu min qablu yaftahuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala alkafirin kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama har roƙon Allah suke ya Allah ka gaggauta aiko da wannan manzo ka taimake mu da albarkacin wannan manzo mu samu mu ainihin yaƙi waɗannan kafirai idan ya zo amma abin da suka sani ne da ya zo musu shikenan kuma sai suka kafirce mishi to abin da kai yau shekara 22 zuwa shekara 23 a Najeriya aka samu wani canji na alheri shine da'awa zuwa ga ainihin gusar da bid'a da kuma tsaye da sunna waɗannan malamai sun yi iyakar ƙoƙarinsu mu ne musu addu'a har kiyama ta tashi Allah ya musu sakamakon alheri akan suka kwadaitar da mutane akan wajabcin bin alkur'ani da sunna amma da shedan shine shedan ya tasa malaman nan a gaba sai da ya ga ya rusa da dama daga cikin su sun dawo suna fada da abubuwan da su suka tabbatar dama in baka yi hankali ba wallahi ka shiga uku game da sharrin shaitan domin annabi adamu annabin Allah ne a cikin aljanna yake wani irin tsaro ne babu a cikin aljanna ta yaya aka yi iblis ya saɗaɗa sai da ya je ya sa shi ya ci abin da Allah ya hana shi ya ci to kaga ashe kai malami da kake yawo ga ka ga shedan akan hanya kaga lallai sai kai taka tsantsan in ba haka ba wallahi halaka za ta tabbata gare ka malamai ku ji tsoron Allah gaskiya tarihin rayuwa ya nuna mutanen Najeriya na daga mutane mafi son gaskiya a duniya na daga mutane masu sallama ma malaman su akan abin da suka faɗi to amma abin takeici sai zan malaman suna amfani da wannan damar da mutane suka yarda da su suna batar da mutanen suna cutar su dan neman girma ko dan neman mukami ko dan neman rayuwar duniya wallahi tallahi wannan ba karamin mummunan abu bane Allah madaukakin sarki ya kiyaye rudanin da ya faru shine an samu wasu yan uwanmu da ke ainihin garin Sokoto shugabanni ne na kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna kuma su ne manyan limaman garin Sokoto suka yanka doki suka ci a ranar sallah ba su kai kasuwa ba ba su kai ko ina ba su suka ci a gidansu to wannan abu sai ya kawo hayaniya eto babu mamaki in an yi hayaniya ga abin da ba a saba ba amma me Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila yace ku bi Allah ku bi manzon Allah ya ku mu'minai in rikici ya faru ana cikin biyayyar Allah da manzon Allah sai rikici ya faru rikicin nan Allah ya ce ku kai shi ga Allah da manzon Allah in dai har kun yarda da Allah da ranar lahira kai wannan rikici zuwa ga Allah da manzon Allah shine kyakkyawar makoma gare ku wannan rudani da ya faru ba mamaki bane ga dan Najeriya don dan Najeriya yana da wata ɗabi'a duk abin da ya shigo mishi sai ya yi hayaniya na san cewa muna ƙanana magi ta shigo a ƙasar nan dunkulan magi ana siyarwa babu irin sharrin da ba a yi mata ba a ce hanjin kuturu ne a ce da jinin kuturu ake a ce da magi ne sai ka ji mutum ya ce ba gashi an ce magi to magi kenan ka ji shi na shi sarfudin kenan da ishtiqaq ilmin ishtiqaqin shi daga nan mage to magi ka gani aka yi ta kawo rudani na iya sanin akwai wata dattijuwa a wannan lokacin muna har zuwa tonanta muke ba ma ta san ta ji an ce magi kawai ita saboda matuƙar imani da an ce magi sai ta biyo mu da gudu mu ko sai mu shiga gidanta ga magi biyar su ne sai ta wawa koma da gudu haka aka nemi da ita mahaukaciya nan nan bayan masallacin nan ba da nisa kuma tana nan da ranta yanzu magin take sha tas babu wani abu to wannan rudanin in ya faru babu mamaki ga abin da ba a sani ba to amma malamai sai su tsayu su bayyana gaskiya su ji tsoron Allah ko kana faɗa da mutum ko baka ƙaunar shi in ya zo da gaskiya sai ka amna amma waccan hassadar da muka yi ishara ita take damun da dama daga cikin malaman najeriya shine ba yahudiyar hassada bukhari ya rawaito hadisi abdullahi dan salam ba yahudi ne sai ya musulunta yana ɗaya daga cikin malamai na yahudawa da ya musulunta sai ya ce ya manzon allah sai da yahuda mutane ne masharranta in suka samu labarin na musulunta za su zo su yi min sharrin da baka sake ganin ni mutumin kirki ne baka sake min kallon mutunci baka sake gani na da mutunci don haka ina roƙonka don Allah tsakani ɗakin nan ka saki labule ka kira su da malaman su ka tambaye su halina annabi ya ce haka za a yi shiga ɗaka aka shigar da shi ya saki labule aka je aka yi gayyar yahudawa ya ku yahudawa me za ku ce game da abdullahi dan salami suka ce sayyiduna wa sayyidina babba ne dan manya wa ma za ta kulo na in aslama da a ce zai kasance ya musulunta me za ku ce sai suka ce hashahu Allahu an zalika a'udhu billahi Allah ya tsare shi ma kana li yuslim ba zai yi ba sam bai kamace shi ya musulunta ba yana jin haka sai marmaza ya fito yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annahu rasulun nan da nan cikin minti guda ko minti na wannan da nan sai suka ce sharruna wa mu sharrina suka ce masharranci dan masharranta ka gani sai ce ka gani koya manzo Allah da a ce baka ji halina daga bakin su ba in suka zo suka ce ni masharranci ne kai baka sani ba su suka sani akalla zaka shiga shakka game da ni to ya jama'ar musulmi mu ji tsoron Allah rikici tsakanin malamai wannan wani abu ne kamar ya zama gado domin malam Abdullahi Gondo Allah ya gafarta mishi kanin Shehu Usman cikin littafin shi mai suna Fara'idul Jalila yace malamai na da wata irin mummunar hasada a tsakaninsu wadda ta fi hasada da ke tsakanin bunsuru da bunsuru yayin da suka tasa akuya a gaba ka duba in bunsuru ya ta ma akuya in wani bunsurun ya taso sai ya kokari ya doke shi tukuna sannan shi ya je ta kan shi to ya ce hasada da ke tsakanin malamai ta wannan amma ba duka bane don akwai malamai bayan Allah ba za mu gushe muna musu addu'a kirki ba irin su malam Abubakar Mahmud Gumi irin su malam Bawa mai shinkafa da sunan bayan Allah da dama waɗannan babu shakka akan duk yadda ka kai ga kiyayyar Allah ka dole ka bayyana falalar su domin Allah ne ya bayyana jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to mas'alan nan abin da yasa wallahi ya kamata a ce in aka yi magana so ɗaya ta wuce amma an zalunci gaskiya ne iyayenmu haka aka zalunce su shekaru hamsin arba'in da suka wuce a ƙasar nan mas'ala ta rinka tasowa shin ɗariƙar nan lokacin gaskiya ce ko ba gaskiya ba shin kaulaha da ya zo da ƙari akan ɗariƙar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ƙabalu da aka zo da ita gaskiya ce ko ba gaskiya ba malaman ƙasar nan suka yi ta wasa da hankalin jama'a haka dai da dama dattawan mu suka yi ta rasuwa ba su gane menene kashin gaskiya shin kabalin nan annabi ya yi kobe ba shin yaya al'amarin nan yake to wannan matsalar da ta taso malamai suna kokarin su mata haka waɗanda suka san gaskiya gaskiya ce sai suka kasu kashi da dama wasu sai suka ɓoye ta sai suka ja baki suka yi shiru wasu sai suka bayyana amma sai suka yi ta'awili wasu kuma da suka tashi gaba ɗaya sai suka kau da hankalin jama'a wasu da suka tashi shuru suka ja bakin su suka yi kuma kullum suna da'awa akan duk abin da ya tabbata qur'ani da hadisi babu shakka dole ne wannan abu gaskiya ne a haƙiƙani ne sunna ne ya tabbata sai yau aka ce ga wani yayi wani abu wanda ya zo a cikin alqur'ani ko ya zo a cikin hadisi ala gafarta malam daidai ne ko ba daidai ba sai ka ce kawai daidai ne in ya so daga nan ka ja bakin ka kai shu a'a to amma sai wani sai ya ce eh to amma daidai ne amma an kore su a kungiya me alakar kore su da kungiya da daidai da abin da suka yi tun da abin daidai ne kungiya a tafi ko kungiya aka rushe gaba ɗaya abin daidai ne to ka ja baki kai shiru wannan kuma kora daga kungiya kai ma korarre ne mun fahimci wannan da kyau ko wani kuma ya tashi sai ya ce eh abin gaskiya ne to amma yaushe ne ka gama cinye shanun garinku da awakin garinku har ka tafi kana cin doki wannan magana maganar banza ce kukan jaki ya fita daraja a wurin Allah domin ai ba mu gama cinye awakin cikin gari ba muke tafiya farautar barewa ba mu gama cinye 'yan shinan cikin gari ba muke tafiya muna harbo harbiya da makwari mun gama cinye kaji da zabi na cikin gari ne muka tafi muna ainihin harbo abubuwan tsuntsaye da ke dawa abin da aka ce ala gafata malam halal ne sai ka ce halal ne sai ka ja bakin ka kai shiru shi ke nan abin da ake nema halal ne eh halal ne to kun fi na da ilimi ne a'a halal ne dai kawai shi ke nan nan aka tsaya a'a to amma sai a kawo ta'awili wani da yazo sai ya dauke hankalin jama'a yace ai dama duk wanda ya zagi wani yayi sai ya ci doki wannan magana babu tsoron Allah a cikin ta sai ya ci abin da ya fi doki to me ya fi doki shin cin dokin nan aibi ne don bai amsa tambayar ba to kun ga duk wannan akwai kin Allah a ciki wani da aka ce sai ya ce eh gaskiya ne aka ce to malam bakar goma ai ya tabbatar a littafin shi ya ce gaskiya ne sai ya ce to amma malam bakar goma ya taba ce a gidan shi wannan maganar banza ce jama'a malam bakar goma ya tabbatar a cikin tafsirin shi mun zo da jawabi anan mun karanta da tarjama shi ta Hausa hayyi raddi ga masu cewa ai ayan nan da take cewa wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna doki da alfadari da jaki an halitta muku don ku hauku ado ne Allah zai halitta muku abubuwan da baku san su ba ma wasu suka ce wannan aya ta nuna iyakar dalilan da yasa aka halicci doki da jaki kenan da alfadari don a hau a ado malam ya ce a'a wannan magana ba daidai ba ce ya ta kawo dalilan da ya rushe wannan magana mun zo da wannan a cikin hudu mu ta larabci makonnin da suka gabata sannan daga ƙarshe ya ce wasu kuma suka ce wai ai ayar ta zo ta shafa hadisan sai ya ce ai wannan ɗirkaniya ce ita ayar da take a makka ta sauka hadisan da aka yi aiki da su a madina ya ce wani irin shirme ne kuma wannan haka malam ya biyo rushe wannan magana ya ce babu shakka akan ya halatta cin doki kuma ya ce shi wannan magana ita ce tafi mai daidai shi kenan abin da ake neman malami ya kenan yanzu misali ni na yadda cin dodon koɗi halal ne don annabi ya halatta duk abin da ke cikin ruwa ya halatta a ci amma ban taɓa ci ba babu alaka tsakanin ya halatta yanzu abinci nawa ne ake ci a inugu wanda yake halal ne ba za mu iya cin shi ba amma abin da muke cewa in aka samu wani yanzu ba haushe an kawo mishi abu me abu din nan ba da ga- garin rogo eh, ba da da- da rogo ake ba to da rogo in aka samu wani bahaushe ya zauna zai iya cin abu sai ka bashi ya ci kai kuma bahaushen cikin kano ko cikin zaria ko sokoto menene kake ci a matsayin abu shine mandako ka daka rogon nan ka saka mishi kuli duk ɗaya ne asalin su ɗaya ne amma da an tsawara shi kaza sai kai ka kasa ci sai wane iya ci halal ne to bashi a halal ɗin shi kuma yana cikin sunna annabi aka ce in aka aje abu in bai son ci sai ja baki ya shiru shi ba ma ya cewa ni ina kyama me yasa saboda in ya faɗa sai wani ya ji saboda ƙaunar da yake manzon Allah sai ya ji shi ma yana kyama abin kaga an hana shi abin da yake so kenan kuma halal don in kana babba dole ka rinka kula da haƙoƙin jama'a in ka zo ka ce kai da Allah me za a ci da zogale yanzu rana tsaka wani kuma ba yana haɗiye yawu za a ci zogale yana nufin kai liman ka fara ci shi ma ya ci sai ka ce kai da Allah zogalen ne sai ga yana dan kallon abin ya amma ya haƙura tun da liman ya gwasa ne shi yasa aka ce annabi in bai ci sai ya shu me ci ya ci abin da ya kamata kenan domin wannan matsala ce ni ina ganin jarabawa ce Allah ya kawo malaman Najeriya wasu su hallaka wasu kuma imanin su ya tabbata wasu za su gama tabbatarwa sai mutum ya ce amma ina kyama wa ya ce maka kace kana kyama wane ne baka izini tun da an ce halal ne wa yake kace kana kyama yanzu tuwo in aka daka shi da la'asar aka dafa shi din nan aka gutsutsura shi sai kaga ya saura an kawo daddawa an sa wani sai kaga yana cin abin shi wani kuma yana kyama to kai da kake kyama shari'a ta ce ka ja bakin ka kai shiru kan ma ka furta kana kyama bawa wancan da zai ci abin shi ya ci jama'a mun gane wannan da kyau kasar Kano zaka tafi sai kaga an samu kuli kuli an hada shi da auduga ana ci kuli a hada shi da auduga auduga wannan da ka sani sai ga ana cin haka in baka iya ci kai ba zazzagi ko ba sakwace ka bar kanawa su ci halal ne domin auduga na jisa ce na jisa ba ce kuli halal ne to su- sun saba suna ci ci abin su kai kuma ba zazzagi a dafa maka fate ka sha jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to amma irin wannan tunanin gaskiya saboda Allah da malamai suka ɗaukar wa kansu a ƙasar nan gaskiya ya yi kama da ainihin tunanin da yake a cikin addinin Kirista haka ya zo a cikin ainihin wato injila riwayar Matta a cikin sura ta 18 aya ta 18 abin da suka ce wai in ji annabi Isa wai annabi Isa ya ce gaskiya zan gaya muku duk abin da kuka halatta ko kuka haramta a nan ƙasa to Allah ya yarda da halacci ko haramcin duk da kuka yana sama haka duk wani abu wanda kuka tsara to wannan abu babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya yarda akan tsaro to kaga wannan ma'ana malamai suna da doka kenan akan su iya canza dokar Allah suna iya dok- eh, su su kawo abin da suke so kaga wannan ya daidai da hadisin Tirmidhi wanda sahabi mai suna ainihin Adiyu dan Hatim da Kirista ne sai ya musulunta ya zo gaban annabi da wani cross a wuyan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace cire wannan gunkin ma'ana cross gunki ne cire wannan gunkin me kake da shi yace kuna bauta malaman ku da ainihin bayan Allah daga cikin ku ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam kun dauki malaman ku da bayan Allah masu ibada waliyai kuna ta bauta musu da ya ji wannan aya sai ya ce ya manzon Allah ba ma bauta musu sai ce ba su halatta muku abin da Allah ya haramta ku yadda yace gaskiya haka na faruwa ba su haramtan muku abin da Allah ya halatta ku amince yace gaskiya haka na faruwa sai ce fatilka ibadatuhu wannan ita ce ibadarsu bautar su ke ashe duk sanda Allah ya ce halal in wani malami ya ce haram in ka yadda ka bauta mishi shi yasa jama'a mu kiyaye wannan ka'ida tana da matukar hadari kwarai da gaske tana da matukar hadari kwarai da gaske domin malamai an turo su ne don su zan 'yan dakon shari'a anya zai yi dan dako yana zuwa yana sauke dakon nan kuma ya shiga kicin ya hau jajjage bai shawarci mai gida ne ake so ba wa ma ya saka shi tukuna to haka fa al'amarin ne yake jama'a malamai a ji tsoron Allah fatawa da aka fitar da ita daga majalisar sarkin musulmi mu muna cewa ba mu yadda da wannan fatawa ba da aka ce cin naman doki haramun ne amma an yi wannan fatawa ne aka ce a ƙarƙashin mazhaban malikiya Allah ya sani kuma Allah shaida ne mu ba mu taɓa bin mazhabin malikiya ba ba a taɓa haihuwar mu a cikin malikiya ba malikawa ba su yi mana wankan tsarkin shiga malikiya ba balle a ce fita muka yi gaskiya mu 'yan alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ne a bisa mazhabin malaman farko gaba ɗayansu don haka malikiya ɗaya ce daga cikin mazhabobin da muka yarda da ita amma ba ita ce za ta zama mana tsarin mulki akan duk sanda matsala ta faru sai a ce a koma a game malikiya suka ce ba wannan fatawa na daga cikin abubuwan da muke kira zuwa ga majalisar sarkin musulmi a yi marmaza a janye ta domin za ta iya jawo bala'in da Allah zai fushi da mu a ƙasar nan domin an haramtar da abin da manzon Allah ya halatta saboda haka mummunan kuskure ne malamai kuma da suka fito suna ta goyon bayan wannan fatawa wallahi ƙarya suka yi wa Allah ko malikawa ingantacciyar magana ɗan hodiyo a cikin littafin shi hidayatul tullabi kwanakin baya mun zo da bayani anan a cikin hudu ba yace duk abin da ya zo daga manzon Allah ba a kiran shi mazhaba wani sai a kira shi shari'a dan haka cewa cin doki mazhabin shafi'iyya ne gaskiya mazhabin shafi'iyya sun ba da fatawa da wannan amma an ka fahimci kyakkyawar maganar can ta dan hodiyo ai yana ce maka ko da mazhaba kaza ta dau hadisi kaza tana aiki da shi matukar ya tabbata daga manzon Allah to a danganta wannan abu ga manzon Allah shine daraja jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka zalunci ne a ce wannan fatawa fatawar malikiya ce kuma wannan ainihin daukan cin doki fatawar shafi'iya ce don haka za a kawo rikici da wa za a yi rikici a najeriya nan akwai masu kai mushe kasuwa akwai waɗanda suke kai birai akwai waɗanda suke kai karnuka in ka tafi gefen hanya babu irin naman da baka gani gashi nan ana talla duk wannan bai tayar da rikici ba sai malami dan ya yanka a kofar gidan shi saboda an rena malamai a ƙasar nan saboda yan uwansu malamai suna zuwa wurinku bayan sun hauduro sun yi wa'azi cewa durkuso kafirci ne su zo su sujuda a gaban ku wallahi tallahi wannan fatawa mummunar fatawa ce a sarkin musulmi ya sake kafa kwamiti wanda kwamitin za a yi gayyar malamai na duniya ba wai na ƙasa ba kadai sannan a kira malaman nan da suka ci dokin nan a zaunar da su ba duka ba zagi me yasa kuka yi kaza daga haka za a gane suna da gaskiya ko ko ba su da gaskiya neman fitina suke ko ko me suke nema amma su an kama su an kulle su a kurkuku an kira wasu malamai waɗanda maƙiyansu ne an ce su musu hukunci ba ya adalci akan wannan wallahi ba ya adalci ba kuma wallahi wannan ba halin manya ba ne ko da ake cewa muna rena manya manyan nan fasi tunani fa mu fa 'ya'yan manya ne ba ma rena manya amma mawaƙi ya ce wanda ya ce babu babba to babban ne bai nuna halin babba ba za ka dubi ubanka ka kira sunan shi ne wani irin dan iska ne kai zai yi dole ka girmama shi in ya nuna halin ne in ya nuna halin uba amma tun da ya haife ka ya ƙetare ka sai bayan shekara arba'in sannan sai ya zo rana tsaka ya ce shi ne ubanka zai tsine maka albarka me ya haɗa ka da shi kai ka san shi ne ubanka baka taba ganin shi ba sai kawai sai da ka shekara arba'in a duniya sai zo ce shine ubanka amma tun da ka taso yayi maka kaza yayi maka kaza yayi maka kaza komai girman ka kowa ya kai dole ka ce mishi baba kuma duk haƙƙin uba dole ka bashi jama'a mun gane wannan da kyau ɗazun nan muke ji gidan rediyon abuja wasu suna wani shiri suna jan hankalin iyaye ka fita da asusuba kuma baka dawowa sai tsakar dare sai wani ɗan jarida sai ya ce wallahi shi wani abu ya taɓa faruwa gare shi yau kan shi wa'azi haka yake fita da asusu ba zai dawowa sai tsakar dare don haka ɗan shi da aka haifa mai sai zan ɗan bai san shi ba ran nan sai manta yan rako da shi karama ta aikin jarida duk makon da ya dole ya dawo kenan yana dawowa sai ya shigo falo yana neman rikoda a ƙarƙashin tebura a ƙarƙashin kujeru haka yaro na lekowa sai ya ce mama barawo barawo sai tana shigowa da gudu sai ta ce subhanallah ta ce ai babanka ne sai ta fata tana burgima ta ce ka gani ko bai san ka ba to jama'a mu ji tsoron Allah cewa ba a ci a gidan Malam Bakar Mahmudu Gumi ba wannan magana son zuciya ce shi yasa na dan zo mana kaɗan daga abin da wannan babban malami ya faɗi gashi littafin Nailul Awtar littafin Nailul Awtar har Abubakar Mahmudu Gumi ya rasu kafa hujja yake da shi littafin Nailul Awtar gashi wannan littafi mujalladi hudu ne yake da shi juz'i takwas in duk da hirarsa shi ne juz'i tara gashi a cikin juz'i na takwas din gashi shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyar ya ce babu ma yubahu min alhayawanin insani abubuwan da suka halatta na daga dabbobi waɗanda mutum yake hawansu na gida ya kawo ainihin hadisin farko cewa an jabirin jabiru sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na hayau ma khaybara an luhumil humuril ahliya wa azina fi luhumil khayli manzon Allah ya hana cin naman jakunan gida sanda aka yi yakin khaybar yakin khaybar an yi shi shekara ta bakwai ne yace ko manzon Allah ya bada izinin ainihin a ci naman doki muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi وهو للنساء للنساء وابي داود wannan hadisi al-imam an-nasa'i da abu dauda sun ruwaito shi wa fi lafzin a cikin wani lafazi kuwa jabir cewa ye afa'amana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama luhum al-khayl manzon Allah ya ciyar da mu naman doki ku ji manzon Allah ne ya ciyar da su naman doki ya ce wani hana al-luhumil humri kuma ya hana mu cin naman jakuna rawahu tirmidhi wa sahahu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi kuma ya inganta shi wa fi lafzin a wani lafazi yace safarna ya'ni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa kunna na'kulu luhumal khayli wa nashrabu albanaha yace mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna cin naman doki ba ma so ɗaya ba kenan muna cin naman doki muna shan nonon su rawahu dara kutuni al'imamu dara kutuni ya ruwaito wannan hadisi to na ji wani tawili da suka suka ce wai ai a halin yunwa ne saboda an samu wani lafazi da ya zo da cewa a halin yunwa ne ai in a halin yunwa ne har manzon Allah ya haramta musu cin jaki ai zai haramta musu dokin ma domin tukwane uku ne ya zo ya samu wannan tukunyan mai suka ce jaki ya ce ku kifar wannan tukunyan mai suka ce tukunyan alfadar ya ce ku kifar wannan tukunyan mai suka ce doki sai ya ketare ya ba su wuri inda ta dokin nan yasa aka kifar da tukwane biyu ya kyala daya jama'a mun gane wannan da kyau to gashi dai yace manzo Allah ne ya ciyar da su wa an asma'a binti abi bakr daga asma'u yar abubakar ta iya yiwa ka ce can larura ne halin tafiya ne to yanzu gashi a gidan manzon Allah ne yanzu za a ci qalat asma'u tace ذبحنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا a zamanin manzon Allah mun yanka doki ko mun soke doki wa nahnu bil madina muna madina fa akalnahu muka ci wannan doki a madina yanzu ba a halin tafiya ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa lafzu ahmada a cikin lafazin ahmad sai ta ce babahana farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yanka doki a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa akalnahu mu sahabbai muka ci wannan doki na hannu mu sahabbai wa ahlu baitihi da mutan gidan manzan Allah sallallahu alaihi an ya manzan Allah zai bar a ci mugun abu gidan shi manzan Allah zai bar a ci haramun gidan shi malaman Najeriya ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah in ba haka ba malaman can da kuka yi wawaso da su kuka kifar da su shekara ashirin da wani abu din nan ba karatu ne ba su da shi ba suna da karatu amma tsoron Allah suka rasa ga karatu sai suka binne suka yi ta faɗan ƙarya ku nan da kuke faɗin ƙarya a yanzu a lokacin ku kuka bayyana ta kuka bayyana ta kuka tsamo jama'a daga bala'in zaluncin malamai kuma a ce yanzu ne ku kuma ta june kun koma kun haɗa kai abin takaici da mamaki akwai wani zindiƙin malami wanda shekaru ashirin da ɗaya da suka wuce a nan anguwar ya zo gangaren daurawa can wajen gidan biredin can ya je ya ainihin wa'azi ni ina nan da kasadin yau shekara ashirin da ɗaya ƙur'ani da sunna ya gaya wa jama'a ya wa'azi na aƙida sunna ya bayyana gaskiya sai da malamin nan naji shi ya fito shi kenan ya jure ya rikide ya zama malamin al'ada ya zama malamin gargajiya ya koma irin kafircin da masu ɗariƙan ma suke shi ya zaƙe ya ma wuce nan ya fito ya yi ƙarirai akan magana a nan ne an naji yana hujja da wani hadisin ƙarya wanda abu dauda da nasa'i suka ruwaito wai annabi ya hana a ci naman jaki ya hana a ci naman doki wannan hadisin aka ce khalid bin walid ya ruwaito shi abin takaici da mamaki shine khalid bin walid a cikin wannan riwaya wai ya ce a yakin khaibara annabi ya hana a ci naman doki kuma khalid dan walid bai musulunta ba ma sai bayan da aka dawo khaibara sai da aka dawo khaibara ya musulunta amma wai shine kuma yake cewa wai a yakin khaibara manzon Allah ya hana su wanda har aka yi yakin khaibara Khalid ibn Walid makiyin manzon Allah ne ba ya kaunan manzon Allah ya kashe manzon Allah sahabbai da yawa shi yasa da ya zo ya musulunta ya ce wallahi duk dukiyar da ya mallaka a duniya har ya mutu shi ta zama sadaka saboda ya yi manzon Allah ta'adi don haka wannan dukiyar shi da karfin shi zai amfani da su wajen ya ɗaukaka addinin don haka sai manzon Allah ya ce to zakata faɗi akan shi tunda duk abin da ya samu ya ce ya zama zakka ya zama sadaka to wace zakka za a zo ya fita duk a- Umar aka tura shi tafi ka karɓo zakka wurin Khalid yana zuwa Khalid ya ce ba zai bayar ba manzo Allah ya ce ai Khalid ya yi sadaka da dukiyar shi gaba ɗaya wace zakka kuma zai bayar to Khalid bin Walid bai ruwaici wannan hadisin ba ƙarya ne manyan malamai irin su al-Imam al-Bukhari sun nuna cewa wannan hadisi bai inganta ba mun kawo shi a hudubar da ta gabata mun yi ainihin bayani akai to malam da yazo sharhi a takaice saboda muna takaitawa ne kwarai da gaske don mu ci gaba da sallah sai malam yace istadalla a istadalla bihi al-qa'iluna bi hilli akliha malaman da suka ce ya halatta ainihin wato a ci doki sun kafa hujja da waɗannan hadisai قال الطهاوي طهاوي يتي ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل الإمام أبو حنيفة ياتفي أكن شوى تندوكي مكروهيني وخالفه صاحباه الماجرين سوبيو أبو محمد دا أبو, أبو يوسف سكا سابا مشي وغيرهما da waɗansu ɗaliban suka ce tun da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama za su ɗauna annabi haka abu hanifa ya ce babu sallar roƙon ruwa in matsala ta faru sai dai a addu'a kawai Allah ya kawo ruwa saboda Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara don haka in ba ruwa a roki Allah ayi istighfari sallah fa yace a bata almajiran shi suka zo suka ce to ko da malam ya ce babu amma mu tun da mun gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu yi aiki da abin da ya zo daga annabi malam kuma Allah ya ji kanshi abu anifa har ya kusa mutuwa da kwana uku yana cewa ba a shafa kan hufi yana kwana uku zai rasu an je gaishe shi bai da lafiya sai aka ga yayi alwala yana shafa kan hufi aka ce malam da ka ce ba ki ce ina nan kurkukun nan na samu hadisi so da haka ashe in ka ji malaman fiqh sun ce kaza ba wai suna ganin ga na Allah ga na Annabi su kirkiri nasu bane a'a ko ya zama lokacin da suke wannan maganar wannan abin da kai ka samu ya inganta yanzu su ba su same shi ya inganta ba ko kuma ba su same shi gaba ɗaya ba ko kuma sun same shi da wani abu da ya taimake su suka aje shi shi yasa malamai suka ce duk wanda ya zargi malaman fiqh ya zama dan bid'a ba a zargin su amma in aka gane sun yi kuskure sai a aji sai a dau abin da yake daidai jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wahtajju bil akhbar al mutawatira fi hilliha yace saboda almajiran Abu Hanifa sun yi hujja da hadisai birjit da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan cewa ya halatta a ci naman doki to haka dai malam ya ci gaba da bayani har ya ce qala al-hafiz al-hafiz mai littafin bulugul maram ya faɗi a cikin fatuhul bari ya ce wa qad naqala al-hilla ba'd at-tabi'ina an sahaba min ghairi istisna'i ahadin an samu wasu cikin tabi'ai sun ce duk baki ɗayan sahabban manzon Allah sun ce halal ne a ci naman doki ba a togace ko kwaya ɗaya ba me dalili sai ya ce fa akhraja ibnu abi shayba al imam ibnu abi shayba ta malamin su bukhari ne babban malami yana da littafi al musannaf ya fitar da magana ingantacciya bi sanadin sahihin ala sharti shaykhaini an ata'in annahu qala ibn jurayj wani tabi'i mai suna ata'u ya gaya wa almajirin shi mai suna dan jurayju yace lam yazal salafuka ya'kulunahu magabatanka malaman farko ba su gushe ba suna cin naman doki قال ابن جريج سي ابن جريج يتي قلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا غافة مالا كان نفن صحابة من ذا الله بس بشي سنة نامن دوكي با فقال نعم سيتي إيه سيتي وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهته فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين ana danganta zuwa ga ibnu abbas cewa ibnu abbas ya hana ko cikin tafsir malam bakar gumuran nan mun kawo cewa ibnu abbas ya ce sai malam ya ce wannan ainihin magana bata tabbata daga ibnu abbas ba dama malam bakar gum muna nan da kaset da aka je aka ce ala gafarta malam mu almajiran ka muna yawan wa'azi muna cewa shan rubutu ba kyau amma ani mana hujja cewa to malamin ku ya rubuta a littafin shi za a yi wa mai naƙuda rubutu ta sha sai ya ce a'a ku je ku tambayi malaman hadisi wannan magana da ni kawo cikin tafsiri na daga ibn abbas in ta inganta sai aiki da ita in bata inganta ba ko ba a dora mutane sai aiki da abin da bai inganta to sai muka tafi muka binciki manyan malaman hadisi irin su ibn al-qayyim wajen shekara 700 da mutuwa cikin tibbin nabawi sai yace bai tabbata ba cewa an rubuta mai naƙuda wani abu karshen a haƙafi karshen suratu muhammad karshen wane ne nazi'ati ya ce ba daidai ba ne bai tabbata daga ibnu abbas kenan magana ta ƙare to haka waccan magana da aka danganta a ibnu abbas kai ko da ta inganta daga ibnu abbas na ibnu abbas za mu ɗauka ko na manzo allah za mu ɗau na manzo allah tunda shi ibnu abbas ya koya mana haka ya miƙe yana wa'azi manzo allah ya ce ai aikin hajji tamattu ya koyar ka sai wani ya ce ala gafata mala ai abubakar da umar su ko cewa suke a yi ifrad a yi kirani sai ya ce a billah ya ce jama'a za a yi kwaran kwatsa za a yi kwaran kwatsa jama'a aka ce malam lafiya ice ana cewa manzan Allah ya ce shuru ake yi ba a kawo magana wani ya ce ana cewa wani ya faɗa kwaran kwatsa za ta zo jama'a mun ji manyan fari ko to wallahi haka Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha kar ku ci gaban manzon Allah kar ku ci gaban Allah duk abin da Allah ya ce ko manzon Allah ya ce ko abin ba daɗi dan na zuciyarka Anas bai sha'awar kabewa ya ce amma da wani tela ya gayyaci manzon Allah walima aka zuba kabewa a cikin fate-fate manzon Allah ya rinka ɗiban kabewa yana ce Anas ya ce tun daga ran nan naji ina sha'awar kabewa har sai da ya kai Anas an sa mishi Abu Hamza baban kabewa saboda zukulkular kabewa me yasa kaunar manzon Allah hadisin shi yana cikin bukhari haka ake so wallahi duk abin da manzon Allah yake so aka ce kai ma ka ce kana son abu jama'a mun gane wannan da kyau to a takaice dai wannan mun kawo ne gashi nan sai a je a yi ta nazari jama'a wanda bai da shi sai a mishi photo star sai a je saboda a yaɗa wa al'umman mu gaskiya wallahi mutanen Najeriya ban taba ganin mutane masu son gaskiya irin su ba a siyasa ne a addini ne a tattali ne duk abin da aka zo aka gaya musu yanzu duk yadda 'yan siyasar nan ke wahalar da mutanen najeriya in wani ya zo ya kafa siyasa ya ce jam'iyyar taimakon talaka sai ka ga sun taho duk yaudarar da aka yi a baya sun yafe haka ne to ashe a rinka gaya musu gaskiya a rinka taimakon su ana gaya musu gaskiya saboda wannan shine zai ainihin dawwamar da malantar ka shi zai dawwamar da shugabancinka amma kun game da haramcin nan mutanen maka sun yi wasu irin wauta in akuya ko raƙuma ko saniya in ta haifar maka rago biyar sai ka ce to wannan raƙuma haramun ne a ci namanta haramun ne a hauta sai dai a je a kai ta ta rinka kiwo an yafe mata ita sai dai ta mutu da kanta Allah ya ce Allah ne ya haramta ko kuwa ya ce nabbi'uni bi ilmi ku gaya mini ya ce amma da ilimi ku kawo hujja in kuntum sadiqina to Allah yana fushi in aka ce kaza haramun ko halal ba da dalili ba saboda Allah yana son mu rayu cikin yalwata ya jama'a idan haram ta yi yawa ba za mu iya ba saboda mu ba yahuda ba ne yahuda ne suka yi wa Allah laifi Allah ya fushi da su sai ya kuntata musu duk abin da ya ga suna so sai ce haram ne suna son kitse sai ce haram ne suna son agwagwa da makamantan sai ce haram duk abin da suka ce suna so sai ce haram to amma mu sai ainihin Allah ya ce ya aiko mana da annabi gashi nan annabiyul ummi yana halatta abubuwa masu daɗi duk abin da ya haramta to wannan abu mummunan abu ne to wallahi ku bar mutane akan dokar Allah sannan gaskiya saboda Allah muna kira zuwa ga gwamnan Sokoto ya ji tsoron Allah ya sa a saki bayan Allah nan duk da ya gaya mini don na yi mishi waya mun yi magana sai da muka yi minti talatin da hudu muna magana da shi a waya na ce mishi ranka ya daɗe a matsayinka na ɗan siyasa bai kamata ka shiga rikici irin wannan ba ce shi baya ƙasar aka kama su na ce ai tsarin yadda rayuwa ta nuna an kai babba ne an ce kai juji ne yanzu ba wanda zai fahimci cewa ba kai ka kama su ba tun da a ƙarƙashin mulkin ka ne zamanin buhari an yi wani soja kaftin akwashi ya ta buge rumfunan talakawa me ake cewa buhari aka ce a je a kama mahala abubakar gumi me aka ce buhari da buhari ya sauka aka hira da shi ya ce wallahi shi bai san wani kaftin akwashi ba shi bai ma san an taɓa cewa a kawo mala abubakar kuma to amma babba juji ne don haka in kana babba da zaran ka ji wani abu sai kai marmaza ka ce a bari don in laifin ya zo kai za a ce jama'a mun gane yanzu ta'addancin da wasu 'yan iska suka yi ta yi cikin tabi'ai suka yi ta kashe bayan Allah suka yi ta wulakanta 'ya'yan gidan manzon Allah yanzu 'yan shi'a an suka tashi saboda rashin bincike sai su ta ɗora laifin ga su Abubakar da Umar da bayan Allah na gari wanda ba laifin su bane amma in aka ce zamanin mulkin ka ne aka yi kaza kai ba wahayi ake maka ba da wahayi ake maka sai a ce an yi wahayi an gaya maka kayi kunnan uwar shegu amma ba wahayi ake maka ba yanzu yau shi abin da ake a muciya nan Obasanjo zai samu labari ba zai samu ba amma da wahayi ake mishi ana yin kaza yanzu sai Allah ya mai wahayi to gaskiya ya kawo hanzari da cewa shi bai san an kama su ba baya kasar na ce to duk da haka sa a sake su ya ce ai su kansu suna wa'azi suna zagin shi na ce to ai mai mulki ya gaji haka duk wanda ka ji an zaga isa ta sa aka zage shi yanzu mu ƙananan yan izala ka taɓa jin ana zagin mu amma da an yi abu sai a ce gumi ya ci kaza kazan shi gumi ake cewa gaba ɗaya ba ma a cewa abubakar ba haka ba ne haka al'amarin yake ɗanka in yi laifi ba a cewa kaza kazan shi sai a ce ubanka yayi kaza kazan shi ba haka bane aha to in ka ji ana zagin ka Allah ya ɗaukaka darajar ka ne a ilimi ko a sarauta ko a kuɗi ko Allah ya baka jama'a to duk wanda ya zage ka manta da ya zage ka wallahi da haka sardauna ya mallake mu mu yan arewa ni da kuka gani wallahi ban san sardauna ba ban taba ganin shi ba Allah ya sani amma Allah ya sani ina kaunar sardauna fiye da yadda kake tunani to ma an haife ni ma meyo jama'a mun gane wannan da kyau me yasa aikin sardauna muka gani sardauna yana da abokan hamayyar siyasa amma da ya ci zaɓe duk sai ya jawo su suka zama nashi sharri suke mishi ya cinye kudin haraji ya cinye kaza tsohon azzalimi amma duk sai tattaro su don haka aka waye gari yanzu waye yake iya buɗe baki a Najeriya ya zagi Sardauna jiya ake gaya mana a Abuja labarin wani masallaci wanda Sardauna ne ya kafa shi a can Abuja a wani ƙauye ya je tun wajen shekara talatin da wani abu aka ce duk yankin nan ba masallaci ranka ya daɗe ya ɗauki fan goma sha uku fan goma sha uku ya bayar ya ce a je a gina masallaci amma mutane saboda akwai imani irin na yahudu tun da aka fara ɗora dakin yana garin har yau ba a ci gaba bai wajen shekara talatin da wani abu jiya ake ba mu labarin masallacin muka ce mako mai zuwa za mu je mu gan shi insha Allah ya jama'ar musulmi in Allah ya ɗora ka akan mulki wane ya wa'azi ya zage ka wane ya ce kaza ya amfani da wannan damar kai ka wa'azantar da shi wani mai wa'azi ya je gaban sarki harunan rashid ya rinka jawo ayoyi tun yana daga nesa har ya zo ga gwiwa shi ga gwiwar sarki har yana taɓa hancin sarki sarkin ya natsu sai da mai wa'azi ya gama wa'azin shi tas wa lam ya hakun bi ma anzalallahu kaza kaza kafiru na zalimu na kyakkyakkyak ya gama zube mishi yace ala gafata mala Allah ya saka da alheri yace duk kafirci na duk laifi na ban kai fir'auna ba duk iya wa'azinka baka kai annabi Musa ba amma Allah ce wa annabi Musa ya qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha in kun je ku gaya mai magana mai taushi mai yuya ya tunani ko kuma ma ya bi yace da ka dina a hankali da na fi fahimtar magana da ka faɗa nan da nan sai malamin jikin shi ya sanyi sai ya ce na zo maka wa'azi ka wa'azantar da ni don Allah ba a samu gyara ba amma in aka ce a kama malamin nan a tafi da shi ana kama ana tafiya da shi sai gari ya rude sai a ce sarki na faɗa da addini shi kenan sunan shi ya ɓaci shi yasa in kana babba malam bakar gumu wani yaro turarrafo gidan shi ana karatun taisirul azizul hamid littafin da muke karanta malam bakar gumu yana karatun shi fiye da shekara ashirin wani yaro ya zo ya ce kai kafiri ne kwarai da gaske jama'a haya haya malam ya natsu ya ce to ya zan musulunta ya ce sai ka ce la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah na musulunta yanzu sai yaron ya ce eh shikenan sai yaron ya koma ya zauna ko kun san wannan yaron nan ya zauna aka karantar da shi gidan malam Abubakar Gumi karshe malam Abubakar Gumi ya tura shi jami'ar Islamiyya ta Madina sai da ya ja samo digiri biyu yanzu babban malami ne da malam ya ce ku bubbuge shi ku gama da shi shikenan ba wanda sai a saka jakan magori malam yana duke mutane ba za a saka abin da yaron yi ba don Allah ya ɗaga martabarka sai kai haƙuri wane wa'azi ya zage ka wane ya ci mutuncinka wane wawa ne haka hadisi ya zo cikin bukhari karantar riyadu salihina sayyidina umar Allah ya ƙara mishi yarda yana da wani cikin sahabbai abokin shi ne sai wannan aboki na shi ya bako daga ƙauye sai shi bakon ya ce na ga kana da fuska wurin mai gida wurin sarki kai min iso in je in gan shi mana ashe shi ba ƙauye ya ƙunso baƙar magana ne zai zo ya faɗa yana shiga ya sai ce kai umar wallahi kai azzalimi ne baka adalci baka ka ya zazzagi umar umar yana da fushi yana da karfi ga tsawo ga kauri ga karfi ga himma tsohon dan tauri ne kuma nan da mai taso zai doke wannan sai shi wannan dattijo ya ce a saurara baka ji abin da Allah ya ce wa annabin shi ba khudil afwa wa amur bil urfi kayi hakuri kayi ahuwa kayi umarni da kyakkyawan aiki wa arid an jahili ka kau da kai game da wawaye yace wannan yana daga cikin wawaye aka ce shi kuma uban in aka ja aya baya ketare ta sai koma ya zauna shikenan haka ake so wallahi jama'a ana iya mallakar zukatan mutane ta hanyar kyakkyawar mu'amala da su mutanen makka sun daki annabi sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi sun wulakanta shi sun watsa mai kazanta yana sallah yau sai ga su ya kamo su cif a hannu an kashe saba'in ga saba'in an kawo sai ce me kuke tsammanin zan muku sai suka ce kai dan mu ne dan arziki irin albarka Muhammadu Aminu kaza kaza sai ce ku je an sake ku sai suka dawo suna ta musulunta to wallahi a matsayinka na gwamna don malaman sun ta wa'azi akan shari'a sun ta kausasa harshe sun ta maganganu eh shikenan kar kai amfani da wannan a matsayinka na gwamna a yanzu ka ce ka samu wata dama da baka fanshi amma ya amfani da wannan damar ka ce kai ko kana son ka gane malaman nan malamai ne ko malumma ne ka yo gayyan malaman duniya su zo su tasa su a gabanka a ce to ga abin da suka yi ku kawo dalili ga malamai nan yan uwanku daga ran nan zaka gane malamai ne ko ku yan ta'adda ne in ya fi a ce a kama su a kulle su a kurkuku gaskiya an zalunce su sannan malamai na ta yadawa a gari cewa sun je sun samu gwamna sun je sun samu sarki na ce mishi to waɗannan malamai suna ta yadawa gidajen rediyon kasashen waje gidajen rediyon ciki cewa sun same ka ne ya ce ƙarya suka yi min na ce sai ka fito ka ƙaryata su don ba haka ba duniya kam ta ɗauka abin da suka faɗa gaskiya ne sun ce sun ana yanka dokin nan suka je suka samu gwamna suka je suka samu sarki ya kai malami a matsayinka na malami in malami dan uwanka ya abu bai kamata ka je ka kai shi wurin hukuma ba tafi ka je ka same shi me yasa kai kaza wannan ya fi in dai alheri ake so amma dama ya gallabe ka ka rasa yadda za ka yi yanzu ya yi abin da kake ganin za ka iya haɗa shi da hukuma to zai kawo fitina a ba kawo fitina ba kenan amma muna fatar majalisar sarkin musulmi da waɗannan malamai da suka fito gidajen rediyon ciki da na waje don Allah wannan kwamitin ya haɗu kuma ya fitar mana da hukuncin mallakar kuyangu a wannan zamanin domin mun san akwai sarakuna da dama da manyan malamai da dama a ƙasar nan suna da kuyangu bayi mata amma ba mu taɓa ganin su da bayi maza ba wanda ko a ƙa'ida kamata ya bayi maza su fi yawa domin aka je yakin su ake fara kawowa to amma mun san manya-manyan sarakuna da dama a ƙasar nan suna da kuyangu bayan mata hudu da suke da su za a kawo kuyangu ga sunan birjik to muna fatan majalisar mai martaba sarkin musulmi ta ainihin fitar da fatawa ina hukuncin waɗannan kuyangu domin ni na san turawan mulkin mallaka hijira wato miladiya na da dubu ɗaya da ɗari tara da tara yau kwatankwacin shekara ainihin wato ɗari tara da hudu turawa suka ci mu da yaƙi duk gaba ɗaya ƙasar aka mai da mu bayi da mu da sarakuna da malamai da jahilai da talakawa da masu kuɗi duk gaba ɗaya aka mai da mu bayi sannan yau shekara arba'in da ɗaya da ta wuce sai suka ce sun yanta mu don haka gaba ɗaya da mu da sarakunan mu mun taɓa zama ƙarƙashin bautar ingila dukkan mu tsofaffin bayi ne da mu da bayin mu to sai aka yanta mu to an yanta mu duka to muna fatan a samo mana ta ina aka je aka samo waɗannan bayi kuma mata banda maza muna son majalisar sarkin musulmi ke mana adalci ta fita mana da wannan fatawar domin wannan ma zai iya kawo rikici a ƙasar nan domin ni na san malamin can da na faɗi a ɗazu ya zo anguwan nan yau shekara 21 ya yi wa'azi akan aƙida da sunna a shekaru goma sha shida ko sha bakwai da suka wuce 1984 ya taɓa wa'azi ya aka mishi tambaya ina hukuncin kuyangun nan ya ce zina ne kuma a lokacin akwai wani sarkin musulmi ma yana zaune a wurin iya ainihin wato kwantar da hankalin al'umma amma in ba haka ba bai yiwuwa yayin da wani yake mallakar kuyangu yana ganin halal ne wani kuma yana ganin haram ne zina ake kuma wanda ake zargin yana zinan nan wani babban malami ne da kankame naɗi da carbi yana tamsiri yana hadisi wani babban sarki ne da naɗi da katuwar fada yana mallakar bayi to a dubi manyan mutane irin waɗannan a ce suna zina kun ga mu abin zai ta mana da hankali sam ba za mu yadda da wannan ba to don haka sai a fitar da fatawa don hankalin musulmi ya kwanta sannan mai martaba sarkin musulmi ya ji tsoron Allah rikicin ganin wata da yake faruwa wanda ya faru a bana zai kuma faru nan da 'yan kwanaki kaɗan an zo babbar sallah don Allah ya fitar da al'ummar musulmi mafita akan wannan domin a yau akwai tazarar kwana biyu tsakanin mu da ƙasar Saudi Arabia da kuma da dama daga cikin ƙasashen musulunci mun ɗauki azumi ran da Saudiya bata ɗauka ba muka sauke ran da saudiya bata sauke ba to yanzu an zo babbar sallah zai zama yau za a yi arafa a najeriya a halin sallah a najeriya a halin kuma a wannan rana ake arafa in aka haka an saba ka'ida domin kamar mutum ne ya sallar la'asar karfe uku ya sallar la'asar karfe sha ɗaya kuma ya zo ya sallar azhar karfe hudu kaga duk ya birkita al'amuran to duk inda aka ce yau gashi arafa ake hawa a makka bai halatta wata ƙasa su sallah ba kuma bana haka za a yi a najeriya to wannan ya faru bara ya faru yau shekara shida da suka wuce bana kuma zai sake faruwa to in al'amarin ne ya faru yana tada hankalin musulmi domin wasu suna kin zuwa sallar idi kin zuwa sallar idi kuma laifi ne kuma ka je kai sallar idi a ranar da ake hawa arafa laifi ne to majalisar sarkin musulmi ta ji tsoron Allah ta fitar mana da mafita akan wannan a ji tsoron Allah a daina karɓar rahoton ganin wata ta hanyar wayar tangarahu a ce ana fatan yau duban fari jama'an musulmi sarki mai martaba kaza lamba wayar shi kaza lamba wayar kaza domin wannan maƙiyarmu na iya ɓullo mana ta wannan hanyar su yi nasara a kanmu domin ita lambar waya idan ba kana da kan talho wanda yake da kola ID wanda za a iya gane cewa wane ne ya bugo daga wuri kaza ba ba kuma kowa ma ya san akwai irin wannan kan talho a duniya ba yawa kan talho ka dukan kato ne irin na da wanda in ya kara sai an ji cikin kasuwar muciya to irin wannan bai nuna komai dan haka za a iya yin waya daga wannan gidan zuwa wannan gidan in ta shiga sai ka ce wa mutum daga Lagos kake waya ba zai iya ganewa ba to makiyan mu za su iya su buga wayan nan su ce an ga wata a wuri kaza shikenan sai a rubuta an ga wata a wuri kaza sai a rubuta shikenan sai a zo jama'a Allahumma salli ala Muhammadin an ga wata a fizat an ga wata a kaza an ga wata a kaza an ga wata a kaza karshe sai ka zo ka samu su mutanen anguwar da aka ce an ga wata sai idan ba su dau azumi ba me yasa ba ku dau azumi ba rediyo ya ce an gani anguwar ku sai ce a'a su rediyo karya musu su ma ba su gani ku jama'a gari kaza wanda kauye ne mai suna kaza da aka ce an ga wata sai su ce duk garin nan babu wani kauye mai suna kaza to wannan rudani da al'ummar musulmi suka shiga ciki ya kamata a taimake mu don Allah majalisar sarkin musulmi ta ji tsoron Allah ta sa baki a rage wa musulmin Najeriya kudin aikin hajji na bana duk wannan na daga abin da musulmi ke bukata matsalar cin doki mu yanzu ba mu taba ci ba kun ga ashe matsalar bata shafe mu ba amma yanzu banan kana da kuɗi zaka biya uwarka ko ubanka ko zaka je aikin hajji ƙarshen ta ka tattali guziri irin na bara an ɗora kuma gwamnati ta ce ba ruwanta majalisar sarkin musulmi ta kira manyan malamai manyan malamai da suke zuwa gidan rediyon bbc su buga waya ko jakar magori ko jakar boka ko jakar waye su fito su yi jawabi su nuna fushin musulmi da kuma lalle musulmi ba su amince da kuɗin hajjin da aka sa musu bana ba al'ummar musulunci suna cikin kunci lokacin karama ko babbar sallah ya zo masu raguna sai yadda suka ga dama su siyar masu hatsi sai yadda suka ga dama su siyar masu sutura sai yadda suka ga dama su siyar duk waɗannan haƙƙi ne akan al'umma a ainihin wato haƙƙin al'umma ne a mutunta su to waɗannan majalisoshi da waɗannan fadoji da manyan malamai don Allah su ji tsoron Allah su tausaya musulmin Najeriya su fitar musu da haƙƙi akan haka wannan ita ce ainihin nasihata daga ƙarshe ina faɗi kamar da Allah ya faɗi walaqad wasaina allazina utul kitaba wa iyyakum an ittaqullah Allah ya ce yayi muku wasiya da ku da waɗanda ya baiwa littafi ku ji tsoron Allah wannan ita ce wasiyata mai magana Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya shirya da
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وضعف مقام محمود الذي وعدته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المستمعون اعلموا أن الإسلام حدد السلطة التي تملك التحليل والتحريم فانتزعها من أيدي الخلق أيا كانت درجتهم في دين الله أو دنيا الناس وجعلها من حق الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فلا أحبار ولا رهبان ولا ملوك ولا سلاطين ولا أمير المؤمنين ولا أمير البلاد أي ولا ترك مسلمي ولا governor يملكون أن يحرموا شيئا تحريما مؤبدا على عباد الله ومن فعل ذلك منهم فقد تجاوز حده واعتدى على حق الربوبية في التشريع للخلق ومن رضي بعملهم هذا واتبعه فقد جعلهم شركاء لله واعتبر اتباعه هذا شركا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقد نق- وقد نعى القرآن على أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين وضعوا سلطة التحليل والتحريم في أيدي أحبارهم ورهبانهم فقال تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقد جاء عن عدي بن عن عدي بن حاتم وقد جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان دان بالنصرانية قبل الإسلام فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفسيرا لهذه الآية أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ولا زال النصارى يزعمون أن المسيح أعطى تلامذته عند صعوده إلى السماء تفويضا بأن يحللوا ويحرموا كما يشاءون كما جاء في إنجيل متى الإصحاح الثامن عشر والآية الثامنة عشرة الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تربطونه على الأرض يكون محلولا في السماء وكما نعى على المشركين الذين حرموا وحللوا بغير إذن الله بغير إذن من الله قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون فسبحان الله وإنا لله وإنا إليه راجعون ويقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ومن هذه الآيات البينات والأحاديث الواضحات عرف فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم معرفة يقينية أن الله وحده هو صاحب الحق في أن يحل أو ويحرم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن مهمتهم أي الفقهاء لا تعدو بيان حكم الله فيما أحل وما حرم وقد فصل لكم ما حرم عليكم وليست مهمتهم التشريع الديني للناس فيما يجوز لهم وما لا يجوز وكانوا مع إمامتهم واجتهادهم رحمة الله عليهم يهربون من الفتيا ويحيل بعضهم على بعض خشية أن يقعوا خطأ في تحليل حرام أو تحريم حلال فرحمة الله عليهم أجمعين روى الإمام الشافعي في كتابه الأم عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما قال أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير قال الشافعي رحمة الله عليه حدثنا ابن السائب عن الربيع ابن خيثم وكان من أفضل التابعين أنه قال إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيا فيقول الله له لم أحل هذا ولم أرضه أو يقول إن الله حرم هذا فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه وقال حدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي من كبار فقهاء التابعين بالكوفة أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه قالوا هذا مكروه وهذا لا بأس به فأما أن نقول هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا هذا ما نقله أبو يوسف عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونقله عنه الشافعي وأقره عليه كما نقله وكما نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعا ويؤيد هذا أن الصحابة لم يجتنبوا الخمر اجتنابا كليا بعد نزول آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لأن الآية لم تكن عندهم قاطعة في التحريم حتى نزلت آية المائدة فرحمة الله عليهم ورضوان الله تعالى على الجميع وهكذا نجد إمام السنة إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يسأل عن الأمر فيقول أكرهه ولا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه ومثل هذا عن مالك رحمة الله عليه وأبي حنيفة وسائر الأئمة رضي الله تعالى عن الجميع فليعرف هذا المقلدون الذين يسارعون بإطلاق كلمة حرام بدون أن يق- بدون أن يكون معهم دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا شبه دليل فإنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس وإذا كان الإسلام قد نعى على من يحرمون ويحللون جميعا فإنه قد اختص المحرمي المحرمين بحملة شديدة وأعنف نظرا لما في هذا الاتجاه من حجر على البشر وتضييق لما وصى الله عليهم بغير موجب ولموافقة هذا الاتجاه لنزعات بعض المتدينين المتنطعين وقد حارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزعة التنطع والتشدد هذه بكل سلاح وذم المتنطعين وأخبر بهلاكهم صلى الله عليه وسلم إذ يقول عليه الصلاة والسلام ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون رواه أحمد ومسلم وأعلن عن رسالته فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالحنفية بالحنفية السمحاء حديث صحيح رواه أحمد فهي حنفية في العقيدة والتوحيد سمحة في جانب العمل والتشريع وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا حديث صحيح أخرجه مسلم فإنا لله وإنا إليه راجعون فتحريم الحلال أيها الناس قرين الشرك ولهذا شدد القرآن النكير على مشرك العرب في شركهم وأوثانهم وفي تهريمهم أيضا على أنفسهم من الطيبات من أنواع الحرث والأنعام ما لم يأذن به الله ومن ذلك تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فقد كانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها بكر شقوا أذنها ومنعوا ركوبها وتركوها لآلهتهم فلا تنهر ولا يحمل عليها ولا تطرد عن ماء أو مرأى وسموها البحيرة أي مشقوقة الأذن وكان الرجل إذا قدم من, من سفر أو برئ من مرض أو نحو ذلك سيب ناقته وخلاها وجعلها كالبهيرة وتسمى الصائبة فإنا لله وإنا إليه راجعون وكانت الشاة إذا ولدت في الجاهلية وكانت الشاة إذا ولدت في الجاهلية أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكرا فهي لآلهتهم وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم وتسمى الوصيلة وكان الفهل إذا لقح ولد ولده قالوا حمى ظهرا فلا يركب ولا يحمل عليه إلاخ ويسمى الحامي وفي تفسير هذه الأربع أقوال كثيرة تدور هذا المحور فإنا لله وإنا إليه راجعون ونعوذ بالله من تحريم ما أحل لعباده وتحليل ما حرم عليهم لقد أنكر القرآن عليهم هذا التحريم أيها الناس ولم يجعل لهم عذرا في تقليد آبائهم في هذا الضلال ما جعل الله من بحيرا ولا سائبا ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون سورة الأنعام وسورة المائدة وفي سورة الأنعام أيها الناس مناقشة تفصيلية لما زعموا تحريمه لما زعموا تحريمه من الأنعام من إبل وبقر وضأن ومعز ساقها القرآن في أسلوب تهكمي فاخر ولكنه مفهم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم عن الأنثيين وفي سورة الأعراف أيضا مناقشة أخرى ينكر الله فيها على المحرمين ويبين فيها أصول المحرمات الدائمة يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وفي آية أخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذه المناقشات أيها الناس في السور المكية التي تعني التي تعني دائما بإثبات العقيدة والتوحيد والآخرة تدلنا على أن هذا الأمر في نظر القرآن ليس من الفروع والجزئيات وإنما هو من الأصول والكليات وفي المدينة ظهر بين أفراد المسلمين من يميل إلى التشدد والتزمت وتحريم الطيبات على نفسه وفي المدينة أيها الناس ظهر بين أفراد المسلمين من يميل إلى التشدد وتحريم الطيبات على نفسه فأنزل الله تعالى من الآيات المحكمة ما يقفهم عند حدود الله ويردهم إلى صراط الإسلام المستقيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإنا لله وإنا إليه راجعون ونعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله أن نقول عليه ما ليس عندنا كتاب ولا سنة ina ta kara baka kashe ba zai bata mana rikodin ku jawo mishi wancan ku jawo shi ku jawo shi sosai
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
استقيموا واعتدلوا سووا الصفوف da Allah kafin mu ci gaba da sallah akwai tambihi da nake so zan yi mana wancan mako abin ya faru to saboda mu mutane ne da ake neman mu da shubuha yar kaɗan kasar ɗinmu da ya bayyana na waccan hudubar juma'a za a ji ba a ji ikama ba to ba wai ba a yi ikama ba ne amma mai rekodin ne ya yanke mai ɗauka ne a kasa da ya yanke a bidiyo da audio ɗin gaba ɗaya to na sami yin wannan tambayoyin a cikin kasa na rediyo na audio kenan amma ban sami a na bidiyo ba to kun san ɗan abu kaɗan ne sai a je a ce ai ma ba sa iƙama saboda nema ake kaɗan to dai muna iƙama kaji an yi yanzu shi kenan insha Allah sannan ina yi wa ɗaliban ilimi ishara akan littafin alhalal wal haram na addoktorul allamatul qardawi hudu nan duk a jikin shi ne muka gina ta yau ku je ku karanta musamman muƙaddimar wannan littafi ku sha bayanai dangane da matsayin masu haramtawa ko halattawa ba tare da qur'ani ko hadisi ba mas'ala ce mai matukar muhimmanci kuma mai hadari kamar yadda malamin yake faɗi lallai matsalan nan ta shafi aƙida ne kuma ta shafi tushe ne na musulunci ba matsala ce ta furu'a ba amma tana dai da alaƙa da furu'a amma asalin matsala haramci ko halarci matsala aƙida ce matsala usuli ce Allah ya shirye da mu a daidaita sahu da kyau a haɗa kafaɗu jama'a masu tsayawa a safafen waje don Allah su san cewa shari'ar musulunci bata amince ka je can kai nesa da masallaci ba in har kai haka to baka da sallah lallai ka taho ka haɗu da sahun da ke jikin masallaci ko kuma sahun da ya tike da inda masallaci ya fara amma ga je ka jefar da dadduma ka can nesa kana ainihin sallah ba ka da sallah in kai haka don hadisi ya tabbata sahihi annabi ya hana a cikin masallaci ma ka yi sallah a bayan sahu kai kadai a halin ga wuri a cikin sahu aka ce baka da sallah balle a nan kai ka ware ne can ka tafi ka kafa naka istaqimu wa atadilu Allahu akbar
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده
اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله ربنا ولك الحمد اللهم سلطنا على اليهود الذين تسلطوا على بيت المقدس اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم سلطنا على اليهود اللهم سلطنا على اليهود اللهم سلطنا على النصارى الذين يحاربوننا في بلادنا اللهم سلطنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم ثبت الشريعة الإسلامية في بلادنا اللهم سلطنا على اليهود الذين يحاربوننا على الشريعة الإسلامية اللهم ثبت الشريعة الإسلامية في بلادنا اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
الله عليه ولا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم آمين